kai kai yasa to yan uwana kuna gani kuna ji kuna ji ko kai a'a to ratangawa ta kace me matattu sun maye gurbin 'yan malati 'yan sumogar suna ta kansu suna gudu 'yan mana suna karo da juna to koko sun ga polisai ne kai to amma ha Dr. Sani ya fara ganewa. Sangare ana zargin shi da laihi, amma yana kamuwa. To shi Dr. Sani yana da hannu a cikin wannan badakala? Sai mu saurari shirinmu, mu ji yaya ne, rayuwa kenan. talatin da ɗai tashin hankali.
Sunan mushi sangar ya ɓaci, kowa sai faɗin albarkacin bakin shi yake. Angulu ta koma gidanta na tsamiya. Yazi yana biye da mushi sangar tamkar inuwa tai tun mutuwan mandula. Mushi sangare yana neman matashi.
ina da suka tsaye mamaki wi wi na gida aha muna laya ya ji ah ina ka hito ga hande na ta hunde ina matata Eh?
ina matata to wallahi kai gaya min gaskiya a'a yadda aka yi ni ma wallahi da na ita da dangata na gani Dangata?
Ko ita da dangata suka hita ban san inda suka tafi ba ni ma wallahi eh dan da ba nawa bane Eh.
ha kai gaya min gaskiya inda ka sa inda ka ni sa dai ban suwa san wani abubancin wannan ba, mai gida wallahi kai kai na gane ma kai ma mina hiki ne Kamar ya?
ashe kai mina hiki ne duk wani kula kula da ake nan ga kana ciki ni in ni za ka za ka yi ma wannan zamba ha To.
kai gaya min gaskiya in ba haka nan sai na kashe ka a'a ni wallahi ba abin da na gaya ma wallahi ba abin da kai suka ji ba mai gida zan kashe ka zan kashe ta har dangata ma sai na kashe ba mai gida kuma ka ce ga haka Ya a shi.
tsaya tsaya Kai, tsaya kai, A'a, bari gaya a'a, maka.
dan Allah mai da Kai, a'a, mai gida mai da kai, bindiga ba ka sha min da kyau na mana. Ina ka sa su.
mai da kamun naka Ina harba ka.
mai da Kai.
kamun naka Wai, wai, wai, wai.
Hangara ta fito daga ɗakin aihuwa bayan ta yi ingo zamancin wata mace wadda ta aihu da cat. Hangara ta gaji, salularta na ƙara.
aiki dai aiki dai aiki dai kuma waya wai ke damuna ne ha kuma yazi kai alo yazi kana damuna fa ha yazi me yake faruwa
alo hangara alo wai wai wai eh eh ya ji ne mushe sangare wai ya ya haukace ne wallahi ya haukace ya harbe ni harbi na yi wai da bindiga ya harbe ni
a ji hankalinka zan kira 'yan sanda
A'a, kake damu da ni. Eh, na, na, na kira 'yan sanda, na kira su, na gaya musu. A? Ka- Kake damu da ni, ni- ni kake damu da ni, ke dai ki tsira da kanki. Yana nan tahi wallahi neman ki yake kima. Ya ce, kashe ki za shi ki, wallahi ki tsira da kanki. Eh,
kada ka motsa kada ka motsa har yanzu kana gidan shi ko to to to shikenan shikenan Hangara, hangara.
kai madam sangare Na'am hangara.
Lahiya.
Dan Allah ki taimaka mini. Dan Allah taimaka mini.
me ya same ki haka Mai gidana ne hankali hankali shi ya tashi i- yaron gani ke so a taimaka min. Kashi halaka shi da Allah da Annabi sam. Ki taimaka min tunda kullum wajen ki nake zuwa ki taimaka min dan Allah.
Allah to kwantar da hankalinki a ji hankalinki kin gane To.
yawwa kin ga wancan wancan gidan Eh, mai eh, koha tsanwa eh.
je ki gidana ne je ki ki shiga ciki eh je ki shiga ciki Kin kin tabbata ba damuwa bai iske ni wurin na halaka ni.
A'a, ba abin da zai same ki je ki Saboda Allah.
ba komai To, je ki to, Mm, je ki to, ki shiga ciki To.
Ramatu da Ladidi suna gyaran sabon gidansu tare da gudunmuwar Rabi. Yara suna wasa a falo.
wallahi kin san gidan nan yayi matukar burge ne Kai gidan nan ya yi ramatu.
kin gan nan ɗakin yara ne Wow!
yayi kyau ko Gaskiya ya yi.
kin gan nan kuma ɗaki na ne wancan sai Yeah.
na didi ta ɗauka Gaskiya ɗakin nan ya yi.
wurin nan kuma wurin cin abinci Kai.
mun kusa inda ya fi burge ni nan falo ne Kai ya fi wajen burge ni nan ya yi.
gaskiya saboda yana ke yana dab da kusan ɗakin yara da sun mutu kawai sai su kalli tv Gaskiya gidan nan ya yi ramatu.
madalla na iya zaɓe Sosai ma, fiye da yadda ba kya tsammani.
to madal madal mu hanzarta ko mu samu mu gama na su halin ki ba fa aiki kike so ba To ramatu ai aikin ma da zamu yi kaɗan ne, saboda na ga komai a gyara yake. Kalli fa kawai dai abubuwan da ya ɗan hita ne za mu maimaida wajen shi.
madalla labulan nan ya kamata a gyara shi naga kamar ya dan juye ko me kika ce duba fa Gaskiya kai ya kamata a gyara shi.
to Muhammadu. Muhammadu. Diba, ga ɗakin kunan wurin, ka te ka ja ƙannan ka ku nemi wuri ku zamna ka ji ko ga kayan wasa nan na zube maka. Ka in ji wani yaro ya yi kuka ciki wa.
To mamma.
Yanzu ina hita hiliga abokanmu nan sun zo mu samu te mu gyara ɗaki ka ji ko te ka zamna ka in ji yaron da ya yi kuka ciki.
Gaskiya ramatu kama min tibin nan mu ɗora shi can sama kama.
ke ga Gaskiya ganin ki a dauka shi bai kasa a mishi ko a bar shi kasa gaskiya da ni da a gani na inda yake ya fi kyau mu ɗora shi kawai nan.
to shikenan gaskiya na shaɗi da kika zo ta yamu wannan Kai ba aikin dole ba idan mun zo ba aikin gidan nan zai yi.
shi ta dan Allah Kai Rabi, Ah, masha Allah ana ta aiki.
kai ai dole ne mu aiki. Mun yi sabon gida ba sai aiki ba.
A ya kamata kam gaskiya in kai sabon ƙaura wanda ya zo ya taya ka aiki, ai ba ƙaramin masoyinka ba ne.
To Ladidi da Ramatu anya in ba nan ko akwai ku. Ai ni na zama to ni na shigo cikin ku muka zama to daya. Kenan in ba nan cikin ku kowa bai nan. Ku kama A'a, ne aikin nan mu yi shi da kyau.
ai Gaskiya ya rabi kamata.
ba ke kadai ce da jin daɗi ba ni ma na ji daɗi da ya zumunto ke gan zumuntan mu da ni da ladidi za ta ƙara haɗuwa kuma ga ta ga iyanta gani cikin gida guda Gaskiya abu yayi kyau. Ladidi amma fa ina ga wutan nan taku da famfo gaskiya sai an nemi namiji ya gyara saboda na famfon ku bai zuba da kyau dole a gyara shi.
A gaskiya sai an nemo miji- namiji ya gyara.
Amma a tunanin na wani ma namiji za a nemo galamin nan shi ya kamata a ce ya zo ya gyara shi.
madalla ba ma ya zo ya gyaran ba ke ga sai ya zamna tare da mu gani ga ladidi a bikiyata ga mijinta ga 'ya'yansu Gaskiya abu yayi kyau lamini ma ya kamata ya dawo Kin nan shi ya ko?
zauna.
Magana ɗaya bi sai ana cikin hira sai ku ce laminu laminu. Kai, wane ya ce muku ni ina son laminu ha?
Ke in ba kya son Ina son ka.
lamini wa kike so da Allah Tana take son ba shi, mu da ai wallahi mun san tana da son kina shi.
son shi.
Ni dai ban gaya muku haka ba fa. Ban gaya muku ba. Yanzu kin dai gani ba wannan ba. Yanzu ga rido ga shi nan yana so ya haɗi. Zo mu kama tele Ramatu, mu kama tele ga ta nan ga inda za mu aja ta nan ga tayi kyau. Yanzu ke Rabi tahi gwadala ga mutum murubucin da tukunya ga kamiya can mun so teki abinci kin ga da mun samu mun ida aiki ga abinci sai mu ci.
To gaskiya abu yayi kyau. Dole ma kai saboda ni ina ta nazarin mun zo muna ta aiki ba kuma yin zancen zaya abinci ba ko kuma ya kuke so ai. Ai dole aiki sai da mutu. Ku ci gaba da aiki in je in yi abu da huwa kawai.
kin ji ta ko wallahi dama na san da ba da Allah da Annabi ta zo ba abincin nan ne ya kawo ta Ramatu muguwan duk aikin da nayi saboda Kin abinci zaki ji ta.
ce ban Je zo ba.
gidan Allah, je dai Shikenan kin na ji tafi.
Ta, Ta yi ke dai kidorin.
to mu kama telan gama aza ta wurin can.
Waye ne mu ba mu gaici kowa ba fa.
anya ba abdulaziz bane ba saboda mun yi da shi zai zo nan barin je in buɗa to je buɗa
Assalamu alaikum.
ah lamin ne Eh ni ne muna lafiya.
laya laya kake Ah alhamdulillah.
Baba ya zo, baba ya zo.
Ah ah Muhammadu kai masha Allah. Kinga Rabi da Allah Ladidi ko tana nan?
tana nan Kin san hankalin nawa ba kwance ba yake. Aiki ma ban je ba. Duk in ban na kusanta to gaba ɗaya da kike gani a burkuce ne nake.
to ka ji bayani wuce ke ciki Ta madalla. Muhammadu yaya ƴan uwan naka? Hmm, Ina bebe suna na lahiyar su lauko?
Kai Laminu.
A'a masoyiya ta zuwa.
Ladidi yawwa sannu sannu.
Ka gaskiya Laminu da baka zawa yaran ga sun kewaka. Kai ba ma yara ba ko ni na yi kewaka.
kin ji munafuka ko kin dai shi da kanki ta zo ta ta ba ta san zancen nan Laminu.
Na'am.
Bayan wannan ma.
Eh.
Ramatu ta amince mu zamna wuri guda. Ga ni ga ka ga ita ga yaran mu.
Masha Allah, masha yadda kin san in ba dan abin kumya ba, da guda zan ranga dan daɗi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Ai, sannun ku sannun ku.
Yawwa sanda la sanda.
abdulaziz san da su wuce Yawwa ke sannun Rabi sannun. Ramatu?
a'a abdulaziz an yi Yani.
kwana biyu fa Wallahi sannun ku.
Sanda zuwa.
Yawwa sannu sannu Laminu.
gaskiya mun yi kewarka Haba, ai ni ma na yi kewa ku sosai sosan gaskiya a inda nake.
a to yayi kyau yaya ne can wajen da ka tai tafowa da daɗi Kai, ina ake maganan daɗi Ramatu. Garin da babu Rabi ke da kanki kin sani da shi da Sahara. Ai duk ɗaya. Na zama kaman ba ni- kaman dai ina gurin da babu ruwa babu abinci.
Allah sarki masoya ah laminu baka jin waya kana ƙara Eh kwarai ku barin dauka ji. Assalamu alaikum. Alo? Iya. Me kika ce? Gobara fa. Ta kama likita duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To iya, gani nan tafi, gani nan tafi yanzu. A gani nan tafi. Eh, subhanallah, bari mu koma.
kusan wannan lokacin ne mushi sangare ya shiga ofishin wani kwamin gidan likita ya yi mishi barazana da Ina bindiga lillahi gaskiya wannan karin karawar daga shin shi ma ina jin gobara ce. Kai jama'a ku saurara ku saurara ku saurare ni da kyau ku nutsu eh ga tsimma nan gurin kowa ya zo ya dauki guda guda sai ku jika shi kowa ya sa cikin ruwa a hankali yawa kai jika jika sa ruwa ku na famfo yawa kai jika kai ma jika jika shi kowa ya jika guda guda ku rike yawa to ku taho a hankali ku taho a hankali a hankali yawa yauwa kowa da kitsin mallan ya sa ga hancin shi sako a hankali wuce a hankali a hankali da wancan ya wancan wasu bari ya haɗi sanu sanu sanu a hankali a hankali da mariwa kula da hancin da mariwa kula da hancin da mariwa wuce a hankali wuce wuce a hankali a hankali sanu sanu sanu sanu sanu sanu daga nesa hangara tana tsinkayen mushi sangare a cikin barazanar da yake yi ma kwamin likita bindig a hannun shi
Alo, alo, Inspector Zina, Inspector Zina dan Allah dan annabi. Ki sauri ki zo, eh, mushe sangare ya zo nan wuri yana ta harbe harbe. Yana ta harba ko ina wallahi. Dan Allah dan annabi, i sauri ki zo, i sauri ki zo.
kai ka sa abin da ke so gare ka ban duk takardun nan da maza sun ka bada maniyin su in ba haka nan yanzu zan kare da kai Ah, ka takare na an ba likita ba. Man bai zuwa gurin su.
Ah, kana son kashe ka ne?
Ah, ka kashe ni.
To, maza maza, maza ba ni so.
Zo gani.
Ina suke?
Da mana suna ta haka.
Dama ka san mi, mi.
Babu takardu dama ni ne na sai da mata mani.
Kai ne ka sai da mata mi.
Mani da da Allah ka kashe ni.
Kai ne kai mi. Sa wasa kace da ni.
Ah, da gaske ne.
Gaske ne. To. Kai kai kai kai, ina saka? Ina saka komo komo.
To, ga ni na da da Allah je Ni ni ka ce- bindiga. Ni ne na sai da mata mani.
Kai. Ke, ke, ina zaki?
da Allah ka kashe ni bindiga gare ka Kai kai kai, shiru, liki bakinki.
to to Ke, ina hangara?
ah ah Guda min inda hangara yake, kana maza.
can can can za ka bi can Ina?
can hannunka na hagu hannunka na hagu ka To.
kashe ni to Kai, ke ba- liki bakin, bace min nan.
to to Maza.
to to
jean paul na bakin ƙoƙarin shi domin ya hiddo a cikin hikima 'yan malati da ke cikin gobara ba tare da hankalinsu ya tashi ba Hangara, ina zaki.
Haba Jean Paul, bar ni in shiga da Allah ka bar tare mai hanya da Allah.
A hangara.
Ha Jean Paul, wallahi ka bar ni in Wai kin shiga.
san abin da ke faruwa a ciki?
Yo madam sangare ce tana ciki ta zo ta ce in taimaka mata na ta Madam a cikin Sangare?
gida wallahi tana ciki.
Inna lillahi wa Wayo inna Allah na ilaihi shiga raji'un.
uku madam sangare.
Gaskiya hangara babu abin da za mu iya yi. Wannan wurin wuta tana can tana ci.
Wayo Allah madam sangare tana ciki.
Ke, ina kike? Ni kike cuta? Ha? Ina yaron nan bai kamata ya rayu ba.
ai baka isa ba Aha.
yaron nan wallahi baka taba shi Aha, Eh, sai an gani.
to mu Sai gani.
ki gani.
mi bindiga gare ka Eh, bindiga gare ni.
ai ni ma bindiga gare ni to kwarai Bindiga gare ki.
eh
Salamatu, lahiya. Sa- sa- sa- sa- Salamatu, la haɗila. Wayo Allah na, wayo.
salamatu ta ɓoye a cikin gwadala hangara na neman ta ruwa jallo a cikin gida likitar tamu tana cikin mawuyacin hali jean paul ya nuna zarumta hangara ma haka ta hanyar ɗiyarta salamatu ta samu ta tsirar da ɗan gata daga hannun uwar shi lafiya lau yake amma mu da madan sangare huta ta gama da su To, yanzu da shi kenan kankuris kan dan barya. Likita ta kone kurmus babu wani abin da ya saura yanzu. Yanzu saboda Allah saboda Annabi idan aka ce ma sake gina ta za a yi. Kudaden da za ka kashe ai ba kaɗan bane. Kai, subhanallahi.
To, yanzu kuma shi dai abin da ala- abin hamdala ko da yake babu murna cikin wannan abin da ya kasance dai wutan nan bata kashe kowa ba bata ji ma kowa rauni ba.
Gaskiya ne dakta.
Dr. Sani, Jean Paul a iya ƙoƙarin da ya bisa wannan al'amari da ya faru sai dai a ce Allah ya saka mu da mishi da alim saboda ba ƙaramin jarunta ya yi ba ƙwarai nike gaya maka.
A'a, inspector Zina kake ce haka mana. Ai ba ni kaɗai bane ba. Mutane da yawa sun kakkama an yi aikin nan da su. Allah ya taimaka dai.
A'a Jean Paul dole ne mu gai saboda ni abin da na gani da idanuna dole ne in gai ka cancanta a jinjina maka.
Na yarda in ba ku binciken da turawa ya yi, amma a sharadi idan kun ƙara bincikenku, ni ma zan ta in da gaskiya a radiyo akan miyagun magunguna kamar yadda ni ma turawa alkawali. Ina so in cika mishi wannan alkawalin.
Kwarai kau hankuri na ji daɗi kuma na gode na jinjina miki da yardar da kika bani ɗari bisa ɗari godiya nike sosai.
To, yanzu muna iya hita mu sha 'yan iska na gaji, na gaji tun da sahe, na gaji mu hita mu ɗan sha iska.
To, eh, ni yanzu abin da zan ce muku. Tunda yake gobe ta kone likita gaba ɗaya yanzu babu aikin komi sai zaman banza ni za ni wani abin alfahari wanda kowa za a yi murna da shi. Ina hankuri.
Gani.
Na yi niyya in armeki me kika ce.
Na'am, wannan shine gurina a rayuwata.
Masha Allah.
na ce ya bismillah rabbana zan warawa zan wara da karatu ba karatun boko ba ba karatun sallah ba sai karatun waka da zane madu jama'a bala'in son kudin hangara game da makircinta ya sa likitan ratanga ta ƙone rishin adalcinta ya sa ratanga ta rasa likitar tata kai to gidan aihuwan nan yanzu shi kenan ba za a ƙara karɓa aihuwa a ciki ba aikin banza kai dai kaga mutum yanzu mutanen ratanga ba su da wani zaɓi sai dai su je nesa neman magani inda babu cin hanci da rashawa na ce ya bismillah rabbana zan warawa zan wara da karatu ba karatun boko ba ba karatun sallah ba sai karatun waka da zane mado jama'a ratanga ta yi asara ta rasa abubuwan alfaharinta ratanga tana shaye hawayenta shiru kake ji ko da yake wa'annan matasa masoyan juna sun shirya sun haɗa kansu ko da yake shagona bai ƙone ba na yi niyyar rufe shi domin in goya ma likitoti da ingozan mai baya na ce ya bisimila rabana zan warawa zan wara da karatu ba karatun boko ba ba karatun sallah ba sai karatun waka da zane madu jama'a rana ta fito gabas ta ce yamma za ta a cikin tafiyarta tana nadama wai me yasa za ta haske wannan duniya inda ba tsoron Allah ba tausai ba tawahi daga masallatai zuwa coci muna jin kiran sallah da kukan ƙararrawa a lokacin da koke-koken 'yan malati sun mamaye ratan gabaki ɗaya to amman a wajen laminu da shi da ladidi abdulaziz da shi da rabi hankuri da Dr. Sani, Jean Paul da Zina, Rahama da kowa ya sane mata, duk yadda take ciki, rana za ta sake fitowa kuma za ta haske su. Ni kuma iya, ko za ni samu in kasance tare da su, sani sai lillahi, Ubangiji sarkin sarauta. Na ce ya bisimila rabana zan warawa, zan wara da karatu, ba karatun boko ba, ba karatun sallah ba, sai karatun waka da zane madu jama'a.
Ta, aminaina, dangina 'yan uwana masu saurare. wa zai yi tsammanin haka da haukan sangare da ƙaryace-ƙaryacen matashi da kinibibin hangara da ragwancin zabairu wannan duka ana iya cewa halayya ne na ɗan adam amma ni da kaina masu sauraronmu da hankalin kaina da tunanina ko a mafalki ban taɓa tsammani ba sam sam sam ko alama kuma ban taɓa kawo wannan a kaina ba cewa sangare zai ƙone likitan ratanga amma kan shi ya ƙone da matar shi ratanga dai ta dogara da matasanta da kuma rahama da hankuri. ‘Yan uwana, masu saurare, sai wani lokaci, hankuri za ta auri Doktar Sani, ita kuma rahama za ta warke. Kai! na aza za mu ci gaba a cikin shirin ne ashe ƙarshen shirin kenan a nan za mu da sa'aya masu sauraronmu sai wata rana Ko zama cikin likita